Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Abul Futuwat Production Kaduna ke gabatar maka da karatun fassarar diwanin Maulanmu Sheikh Ibrahim Inyas radiyallahu ta'ala anhu wanda Maulanmu Sheikh Ibrahim Mansur Imam Kaduna ya fassara. Ga masu neman wannan karatu ko kuma karatuttuka na Maulanmu Sheikh Mansur suna iya samun mu a shagonmu da ke W60 Dutsen ma by Matazu Road Tudun Wada Sinima Kaduna. ko kuma gidan shehu da ke kabala road daura da abu mutallib secondary school sabon garin tudun wada kaduna ko nambar waya kamar haka sifili takwas sifili uku biyu takwas takwas biyu ɗaya tara takwas ko kuma sifili bakwai sifili takwas takwas uku uku shida shida ɗaya uku ai sauraro lafiya.
Warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mai sauraro Allah ya sake dawowa da mu a wannan mazauni mai albarka zawiyan maulamu shehu salawuddin radiyallahu ta'ala anhu domin sauraron fassarar diwani daga bakin malamin mu malam shehu mansur yau ashirin da biyar ga watan janairu miladiya dubu biyu da tara wanda ya yi daidai da ashirin da tara ga watan muharram hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin Allah shi ba da ikon sauraro lafiya amin akar makamallah bismillah
يا سيدي أحمد التجان يكون بيدي أنت الملاذ فهذا العال في ديكي أنت لماذا يا قوتي ويا سندي وأنت كافي إذا ما كنت في ديكي فأنت باب نجاتي أنت منجز من قد كان مسبقا في شدة ديكي يا قوت كل مريد لا مرتدفا مما أراه من الأعوال والديكي يا نتك البرايا أنت منجزنا من كل ما قد أرى من شدة ديكي يا قاسم الأولياء يا من يمدهم يا قطب ربنا القتل فانكتنا من الديق أسألك أمورا أنت تسكني فيها يا شيخ فانكتنا من الديق فأنت يا سيدي أبا العباس أنت لها ومن ساقينا شينا من الديق ما لسواك أعمالك بتاعك يا قطب البقية أنكتني من الديق أسألك أموري يا طبيبي أكون لا طبيبا فتنجيني من الديق فهذه تمرة في القلب قد وقد صارقت الستمي شدة السيق أفضل لا تمرة ما لتفعان وتنجان من كل تعريك فقم وينا يا كافي ومستندي ويا ملاذي إذا ما كنت في ديك يا ملجأ في جميع العليا وزري كن من كذا ما قد كنت في ديك فأنت باب نجاة الكل قل في يدي وكن مجيتي إذا ما كنت في ديك أنجز كريقا فقد ناداك مستجا وكن مينا له أنجز من ديك يا شيخنا قد كل اللاعزين به وإماما به ينجى من الديك أنجز كريمك من ذيك عذاب به وشدت عقاب في المذالك أكد من مينة قاعدة تقرب إلا للاك فناداكم بتصرف يا سيدي أحمد التجان قد يدي أنت الملاذ فاز العال في ذيك بدايكم أرتدي أفواه مغفرة من الإله ذكر كسني ذيك وأننا على سعادة محفوظ بها ما شهدت ما قد من بتوفيق ثم الصلاة مع تسليمات ما على شفي الوضع منجي من الضيق ثم غدانا بالعفاف پاس سیدنا و صابر بور ما قال قال ذو دیکھ یا سید احمد تجان قد دے یا سن ملا فاضل حال پہ دیکھ علیہ صلات اللہ ثم سلامه من الذكر والعود سكبت وجاد الكلك ما شايت بذكر الله فملك وسلطان الملوك خادمه وذا شرف لم يمتن خرجنا من الاغيار بالذكر دائما يوفي رسول الله ثم القوائد على بعد المقتار دون سوائه على بعد لئن غابا عنكم جل حبيب فإنه بقلب زماني رسول الله وهو ما كانوا وذلك خليفة رب العرش وهو عامله وقد
وشمس الهود ليس الإله كان ناداه شفيع يوم القيامة لا ينجو ثنائي عليه قال كفاني فصلي عليه للعباد ما يلمع بسم الله الرحمن الرحيم
dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda yake shi kadai bai haifa ba ba a haife shi ba ko bai da abokin tarayya wanda kowa da komai a wurinsa yake da bukatar komai da komai a kowane hali a kowane yanayi a kowane lokaci amma shi baya bukatar komai da komai a wurin kowa kowane ne a kowane hali a kowane yanayi a kowane lokaci tabaraka wa ta'ala zil jalali wal ikram شو يجي بسم الله الرحمن الرحيم
حرف الساي يجي حرف الثاي سقطت شو إبراهيم يجي نا ديديتا نا تيدا نا ديديتا نا نيكدا في وجاج الخلق كركشة كركشة الحديثة duk targaɗin da halitta suka yi shi Ibrahim ke ɗorawa duk karayar halitta shi Ibrahim ke ɗora ta aujadani haqqan li jabril kasri li'annani wakilu sirri sirri saboda haka shine ma'anan sa kibtu eh adaltu wa sawaitu na ni karna daidaita karkacewar halitta ما عاش عيش yau ya ce ne inkarin ma ya muje rayuwa ma aisha aishu matukan mai rayuwa ya rayu zai ga cewa na miƙar da karkacewar halitta
بذكر الذي kamar an ce to shi Ibrahim da ne kai wannan aiki sai ce da ambaton wannan da منه
alma'aishu
المعايش wato rayuwa تقيب tana yin daɗi ne منه daga soyayya shi shine Annabi Muhammadu wato nayi wannan aiki ne saboda soyayyar wanda sai an so shi rayuwarka za ta yi daɗi annabi kenan
فملك
sai ya ce khadimuhu
خدمه wannan hadimi wato maulan shi ibrahim da yake kiran kansa hadimin annabi shine khadimuhu hadimin annabi muhammadu فملك in baka san shi ba sarki ne
وسلطان الملوك kai ya ma wuce nan shi sarkin sarakuna ne ai mana ba shi ce khadimuka malikul muluka ba wa amraha khadimuka makdumul muluki amira yana cewa wai wa ya maliku a cikin da'iratul madali yace wa ya maliku salli wa sallim ala nabiyyil maliki wa ala alihi salatan tumallikuna biha ya maliku wa tumallikuna riqabal jababirati was saladin wal umara'i wal awliya'i min aswadina wa ahmarina mulkan haqiqiyyan billahi billahi billahi wa ilallahi ya man ilayhi tasirul umuru wa habli biha mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di ya man la sharika lahu wa la shabiya ta'ala ita wata dasta an zalika uluwan kabira waɗannan isharu ne Allah ya buɗa masa ƙofar ya roƙa kuma ya roƙa Allah ya amsa ud'uni astajib lakum shine ke cewa khadimuka malikul muluka wa amraha khadimuka makdumul muluki amira muda'an aminan fil awalimi kulliha fa yurshiduhum nawal ilahi basira to a cikin kanzul awliya kuma sai yace Allahumma ya Allah ya Allah salli wa sallim ala miftahil ijabati al-fatih lima ughliqa wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim وافتح لنا يا فتاه الفتح القريب والفتح المبين والفتح الأكبر في الحس والمعنى في الذات والصفات والأسماء والقرى والأمثال والبلدان وأيدنا بدينك وأيده بنا وانشره بنا حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله وأسلنا من كل جائلة وخديئة ومكر وكيد وكف عنا أيدي المؤتدين ولا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين sai ce to wa hablana mulkan la yanbaghi li ghayrina shine wannan yace sai ta subanta almajiran sai ce su kara bila ismi wa gauli fa ya lahum safa waqtuhum wal mulku kana tayyira a cikin kanzul auliya kuma wannan shine karshen martabar in ka gane wannan to ka gama gane shi sai ce alhamdulillah alif lam والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم إني أسألك يا ألف لام أن تورثني جميع من مضى من خلفائك من أسر الصحابة إلى يومنا هذا واجعلني خليفة الخلافة الظاهرة والباطنة خلافة آدم وخلافة داود وخلافة سليمان بن داود وخلافة ذي القرنين وخلافة علي أهرازم التي تضمنت خلافة الجيلي والشاذلي والمرسي والهادي وخلافة هؤلاء الخلفاء وخلافة خلفائهم من أسر الصحابة وهلم جراه وإن لم أكن أهلا لرحمتك ورحمتك أهل أن تنالني وصلى الله على خير خلقه وعلى آله وصحبه أجمعين wanda yake tunanin shi Ibrahim Shauti gani ga da kawai to in ya lura da wannan karatun da kyau zai gano inda aka dosa yau ba maganan wai ya gaji shaudu ya ko ya gaji makamin zulaidu ko makamin zidu ba ne ne ko ya ce kai tun daga annabi adamu na gada kai ne ne kalifan kilafar Allah to saboda haka shi ne dalilin da ya sa ka ji waɗannan waɗannan baituka
wa za sharafun sai wace ka ga wannan makami na kasancewa ta sarkin sarakuna wa za sharafun wannan girma ne famishu mai tsokanar hanci ko mai lakuci hanci lam yakmi shamsi bai isa ya lakuci hanci a kan wannan kujera ba don rashin kunyan mutum in ya ganni dole ya saurara mai lakutan hanci ba a shi ya ga da ya bayyana aka daina cire mana da'ira in muna waje kamun ya zo ba ana yi ba to yanzu a yi mana saboda mai lakutar hanci ya daina
kharajna sai Ibrahim ya ce mun fita min al-aghyar daga duniya da lahira a ga yaro kenan kai kai ne gairu duniya da lahira su ne a ga yaro Allahu kuma shi ne Allahu
fi dhikri da la ilaha illallah muka bar duniya muka bar lahira saboda la ilaha illallah la ilaha illallah kuma bi ma'ana la mawjuda bi haqqin su Allah da ita ne saboda dama a baya ba ya ga maka ba ya ce yuhadir ni fitiyawul sidqin qad aflasu ila Allah qasdan lan namuta wa lan nahya to kharajna min al-aghyar mun fita daga duniya da lahira da zikri da la ilaha illallah wanda suke cikin duniya ba su san mu ba na lahiran ma ba su san mu ba haka ne ko bi zikri kenan
da'iman wato da'iman ma al-amfasi tare da numfashi nake la ilaha illallah kuma ba wai da baki kawai numfashin mu da'iman la ilaha illallah ke faɗi bi hubbi rasulillahi da kuma soyayyar ma'aikin Allah sun falfawahi mai tumbuke dukan alfasha wato bayan mun ƙare dama ambatan Allah fana'i ne ambatan manzo Allah kuma baka'i ne. san annabi fana'i ne san annabi san Allah fana'i ne san annabi baka'i ne to shine dalilin da yasa cewa radiyallahu ta'ala anhu a baitin baya ke faɗi ta fataha rasulullahi mursalu fatihi nuridu fala sudana rumu wala rayya in baka san mu ba wato ainihin mabayyanar zatin Allah annabi Muhammadu nuriru shi muke nema mu fala su guda ba duniya ba wala rayya ko ba lahira ba mu ba duniya muke nema ba lahira muke nema mu mursalu zatin lahi muke nema annabi Muhammadu shi muke nema in ai ce ya wanzu a duniya ba zai tafi alkiyama ba muna nan a duniya tun da ya tafi alkiyama domin bi shi alkiyama a alkiyama kuma duk inda yake nan muke ba aljanna ba sai in ya tafi aljanna sai mu tafi aljanna ba dan aljanna ba saboda mursal zatin lahi to shi ne ma'ana saboda dalili ai ya ce dama waɗannan mutanen da ke halarto shi ka daklasu ila Allah qasdan shi kuma ikhlasul qasdi tsarkake manufa shi ne bukatar Allah gabawa wannan dai wannan ayyukan da ga muna yi muna tsarkake aiki ne ga Allah ba don wani abu na sha faɗi Allah tabaraka ta'ala ya faɗi ayoyi biyu a Qur'ani wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni shari'a da malaman shari'a sun kafa akan wannan sannan Allah tabaraka ta'ala ya ce wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahu din dariqa da shehunnan dariqa kuma sun kafa akan wannan su waɗannan su yi ibada kawai ba abin da ya dame su ya ibada su kama ba sani su kuma waɗannan duk yaya za a yi komai da komai ya fita a ibadar a bar Allah kawai har su da suka yi aikin ba su ga kansu ba al-ikhlasu an tara anna al-amala la minka wala laka wala ilayka ikhlasi ka tsarkace aiki karka ga aikin karka ga kai kai aikin karka ga kuma nayi aiki ka za a bani kaza a'a kawai Allah ya cancanta tunda ya ce abota masa abota mai ko bi da wuta ko bi da aljanna ya kamata a ji tsoron Allah tunda ya ce a ji tsoron shi ko da bi halittu wuta ba ya kamata a so Allah abota mai ko da bi halittu aljanna wannan shine manufar ɗariƙa shi yasa ilimin su yake da faɗi kuma yake da yalwa kuma matsiyaci ke inkarin su saboda dalili abubuwan suna da wahala imamul junaidu ya hakaito wata hikaya yake faɗi ke cewa kuntu yawman jalisan inda sariyar sakadi wata rana ina zaune gaban shehi na sariyar sakadi haddasa Allah ruwahu wa ma'i jama'atun min ashabi ina tare da jama'a cikin sahabbansa wa kana shaykh shi sariyar sakadiyar jillan ya kasance yazkuru shay'an min al-ilmi yana ba mu labarin wani abu na ilimi falahikahu wajdu irin wannan imu wato imuwa na soyayya sai ta kama shi fagaba sai ifaku walan yabqa fi harakatu sai da aka waye gari ko wani baya iya wala hisnu zahirin sama bai da alama wa aftara fi kulli man kana hadiran wajdu duk wanda yake gabansa a lokacin sai da wannan wajadu na bakin cikin kauna da ya kama sanin sakari ya samu kowa sun ma faka daga nan sai sari sakari sai ya farfado wa qad shahu nurun hakika haske ya lullube shi ta da an ya kafa bi basarina hasken da ke dauke da shi ya kusa fauce ganin mu wa aqbala alayhi fi sari sakari sai kalle ni ni junaidu wa qala ice da ni ya abal qasim ya baban qasim qultu labbaika ya sayyidi sai nace labbaika qala atadri aina kuntu ka san ko daga ina nake yanzu fa qultu la sai nace ban sani ba qala sai ce ilam sani an ni cewa ni ukhristu an cire ni ko kuma an fizge ni ko an jabbance ni min bainikum a tsakaninku fa humiltu sai aka dauke ni fa as'aduni aka dinga hawa da ni min sama'in ila sama'in hatta balagtu sabi'at ana dauka ta a wuce wannan saman a wuce sai da aka yi ni sama ta bakwai yace hatta balagtu sabi'ata summa ajruni fi hijabin sannan aka shudar da ni cikin wani hijabi na haske ta da ya tsabu basari ya kusa ya fauce gani na hatta utsubtu ala hijabil haibati har sai da aka tsaye da ni a hijabin kwarjini fa albasaril baha'a fi zati ittifatar da ni kwarjini summa utsubtu sannan aka tsaye da ni ala hijabil haibati aidan aka sake tsaye da ni a bisa hijabin kwarjini fa ulbistu min anwaril haibati summa utsubtu ala hijabin mutakasifin sannan aka yi wani hijabi abin kaurarawa la usul wasfa ma bi bai sai in ce ga yanda yake ba wala ma huwa sai ban isa in ce ma ga ma yanda hijabin yake ba wa ana tahishu ni kuma na fita hayyaci mutahayyiru imautacce abin imautarwa fazi'u abin wato firgitacce mar'uhu abin tsoratarwa hatta ushibtu ala hijabil izzati sai da aka tsaye da ni bisa hijabin buwaya fa idza wajadtu ni sai na fadda kaina wa ta'assatu na tabbata anni bayna yadayil haqqi tabaraka wa ta'ala na gane cewa a gaban Allah ne waqifin ina tsaye fa sami idin nida a sai na ji kira min wara'il hijabi daga bayan hijabi ya sari ya kai sulli sakadi falan ma sami ito sauta yayin da ji wannan sauti kharrartu magashiyan sai na fada a suje wa zalat mafasili wan qadad abai gaba wato ainihin gabbai na suka tsintsinke hannu na yi tsinki kai na yi cire ababuwa na suka ciccire kowanne kama gaban shi wata mazzaq wata mazzaqat jinji fata ta ta tsatsage wa tashi akali hankali na itashi wanda da akali zuciyata ta bugu falam adri ma kana ni ban ban san ma me nake ciki ba summa innal haqqa subhanahu sannan karkakaccen sarki jama'a ni itakkara ni ya sake halitta ta wa auqafa ni sake tsaida ni bai ne dai a gabansa wa ana ba'du ma atamalaku sukuna wal huduwa na kasa mallakan natsuwa na firgita na kasa tsayuwa fa albatani nural azmati sai Allah ya tabbatar da ni haddan azama fa sakanta sai na nasu fa na da ni saniya sai saki kira na kira na biyu sai na sake fashewa ya sake hada ni fa na da ni salisa sai kira na kira na uku qultu labbaika ya sayyidi sai na amsa wa Allah fa qala sai ice da ni ilam sani anni akhrajtu zurriyata min sulbi abika na fitar da zuriya daga tsatsan babanka adama alaihi salam فألبست على الأنوار سينا تفاتر دون هلتا حتاكي وأردت عليهم نفسي سينا سند سوكينا fa qultu sai na ce alastu bi rabbikum ba ni ne ubangijinku ba qalu bala sai suka ce bala shi ne wannan sallan da shi Ibrahim ya zo da shi tarbiyya ko wanda bai tarbiyya ba bai ce bala ba fa aradtu alaihim ad-dunya to da suka ce bala sai na nuna musu duniya wa ma hiya min zinati na nuna musu adan duniya fa qultu sai na ce ya ibadi ya ku bayina انظروا الى وسط الدنيا ككلشن دنيا وزينتها da kawalwainiyarta fa zahabu minhum ilayha tis'atu asharihim kaso daya kaso daya a cikin wato kaso kaso 99 sai suka tafi suka bar kaso daya a gabana alhali suka sun ce bala na ce alaikum da rabbikum sun ce bala da na nuna musu duniya sai dai suka watsa suka tafi wurin duniya sai kaso ɗaya ne suka rage a gabana in ji Allah tabaraka wa ta'ala fa bakiya ma in ushuru sai kaso ɗaya suka rage fa qasamtu sai na ƙara kasa shi ashirta azzayin kaso goma sun ma'arabtu alaihimul jannata sannan sai na halicci aljanna wa ma fiya da abin da yake cikin ta minan na'imi na ni'ima almutini tabbatacce wal amni da aminci minal huri wal huri da ainihin yan mata wal bahajatu was sururi da farjini da farin ciki fa zahaba minhum ila hatis atu asharin kaso 99 a cikin dari sai suka tafi suka shige aljanna wa bace mai ushurun sai kaso ɗaya ya rage fa qasamtuhu ajabta Allah sai na sake kasa shi kaso goma summa aratu alaihim an-nara sai na sake nuna sai na halicci wuta sai na nuna musu wa ma fiya min al-azabi da abin da yake cikin ta na azaba wala wal huwani da ainihin wulakanci wal nikali da raɗaɗi da tashin hankali wal hijrani fa zahaba minhum tis'atu asharihim kaso tara a cikin goma sai suka tafi haufan saboda tsabar tsoro ba ne ce su je ba saboda tsabar tsoron wuta yakon ne kamata su tsoro sai suka tafi suka fada wuta su da kansu haula ila nari la ubali wadancan kuma haula ila jannati la ubali sai suka tafi yace wa baqiya mai juz'un sai kaso ɗaya ya rage fa kasantu sai sa ki kasa shi ala ashitta anzayin amsa kaso goma fa alqaitu alaihim balwal iktibari sai na halicci bala'in imtihani na jarabawa sai na haɗa su da shi fata ka ɗaya minhum fil bala'i ta fata a jarin saboda tsananin bala'i kaso tara sai suka tarwatsi suka watsi suka rabu da ni fa baki ushrun sai kaso ɗaya ya rage fa kasamtu ala ajata azan sai na sa kasa shi kaso goma sun ma'aratu alaihim balwal mahabbati sai na nuna musu ainihin bala'in soyayya kazan soyayya ma tana da bala'i fatafarraqa minhum tis'atu asharin kaso tara sai suka tafi cikin bala'in soyayya wa baki juz'un wahidun sai kaso ɗaya ya rage fa qasamtu sai na sai kasa shi ala ajata ajzai afsa kaso goma fa kashaftu bi hijabil qurbi sai na yaye musu hijabin kusanci fa taraka minhum tis'atu asharin sai kaso tara suka kone saboda kusanci na fi nurul azmati a cikin ainihin hasken azama wa baqiya juz'un wahidun sai kaso ɗaya ya rage fa qasamtu ala ajati azzain sai na sake kasa shi kaso goma fa kashaftu bi hijabi haibati sai na sake yaye musu hijabin farjini na fa gari kabi bar al haibati tisatu asharin a cikin tekun farjini sai kaso tara suka halaka suka nufi fa baqiya juz'un wahidun sai kaso ɗaya ya rage fa qasamtu ala ajati azzain sai na kasa shi kaso goma summa kashaftu bi hijabil izzati sai na yaye musu hijabin buwaya ba kamo bi izai sai suka koma gefe suka raki hayara fi mautatu dan shi na sun fita hayyaci fala dai tun sai na kira su wala taftu sai na tausasa murya gare su wa albasum na tabatar da su min anwaril azmati min anwaril izzati daga ainihin hataken buwaya fa qultu ya ibadi nace ya ku bayina fa ajabu ni suka amsa min labbaika ya maulana wa sayyidina فقلت سنشي لهم غريز أردت عليكم الدنيا نانونا مكو الدنيا فذهب إليها أقوام وسفن تبيورنتا ولم تذهبوا كوبو كتيبا وأردت عليكم الجنة نانونا مكو الجنة فذهب إليها أقوام وسفن تبيورنتا ولم تذهبوا كوبو كتيبا وأردت عليكم النار نانونا مكو وتا فهرب منهم أقوام وسفن تبيورن وتا تنسن فاتا وتا ولم تذهبوا كوبو كتيبا وبلوتكم بالإكتبار نهدا كده امتحاني na jaraba da bala'i ko ku dai a kawamu wasu yayyanke sun banni walam tankadu amma ku ku banni ba wa kashaftukum bi bala'il mahabbati na nuna muku bala'in nan na mahabba fata garaka a kawamu wadan sun nitse cikin tekun mahabba walam tabrahu amma ku ku gushe ba kuna nan tare da ni wa kashaftukum bi hijabil qurbi na yaye muku hijabin kusanci fataha kawam wasu mutane sun imauta wa sakantum amma ku kunna su wa kashaftukum bi hijabil haibati na nuna muku hijabin farjini na na yaye muku hijabin farjini fahara kawam wadin sun kokkone wa qaftum amma ku kun tsaya wa kashaftukum bi hijabil izzati na yaye muku hijabin buwaya wa kuntum bi izaihi mutahayyirina tahishina amma ku ga ku a tsaye a gefen hijabin buwaya kun fita hayyace kun imauta fa asbattukum sai na tabbatar da ku fa ma za ta riyu to yanzu tunda ba duniya kuke so ba lahira ba ba wuta ba aljanna ba ba mahabbar ba komai ba to shin me kuke so Allah ya tambaye su fa ma za ta dulbu ne me kuke nema fa qalu sai suka ce ma nuridu siwaka sai kadai muke nema ba ma neman komai in ba kai ba wa ma nuridu kayraka ba ma nufin waninka fa anta muraduna kai ne manufanmu فقلت يا عبادي سنتي يا كوباينا لقد تعرضتم للبلاء المسلم والله كن تورا كنكو cikin bala'i mai halakawa insha Allah allazi atlafa qablakum wannan da ya halakar kamun zuwan ku alaman ba'da alami ya halakar da halitta bayan halitta wa wa ma la yusi gairi ba wanda yake kirga waɗanda aka halakar saboda wannan in ba ni ba qabla abikum adam tun kamun ma in halicci babanku adam fi abadil abadi wa azalil azali azaliyati wa amadil daimuniyati a cikin wannan tsawon shekaru wa taradafa alaihimul bala'u bala'i ya shirantu akan su fa ma balagu illa al ulama'u ba wanda ya kai inda ake so sai wanda ya sani wa inna bayni wa bainakum ku sani cewa tsakanina da ku bala'an min bala'i akwai bala'i daga bala'i na la yatiqu adu babu wani ɗaya da zai iya ɗauka wa huwa bala'un mutakasibu shine bala'i abin kaurarawa la ya hamilu hu safa'u saldu kan dutse ba zai iya ɗauka shi bala'in da aka tsora babban dutse sai ya narke sai shi ibrahim ce na ɗauki abin da da za a tsora wa duniya da lahira da sun yi do bala'i duk baki ɗin shi ibrahim ya fuskanci shi ya ɗauke shi yasa duk wanda yake tare da shi to sai ya dauka wala yaqumu lahu illa ashqasun babu wanda zai iya tsayuwa da shi sai sai ya ku kalu sai suka ce ya sayi da na ya uba ya shugaban ko maulana majibincin lamarin mu la budda min ta babu makamu ko muna san ka fa qultu sai na ce ga Allah a bata ni nuna ma wasaftu lakum za ku yi daukan abin da na zana muku kalu sai suka ce alasta allazi tulqi ilayna balaa shin ba kai ne zaka aza mana bala'in ba faƙultu na'am sai na ce kwarai ni zan aza muku ƙalu sai suka ce rabi na bi zalika mun yadda in dai kai ne za ka ba matsala mun yadda faƙultu sai na sai Allah ta barka ta'ala ce sai na ce al'ana sakattu yanzu kuka yi gaskiya fi sihhati dalabikum a cikin ingancin neman ku wa qad istakhlastukum haƙiƙa na wato na tsarkake ku waje altukum auqiyata ilimi na aje ku ku ne ainihin ma'ajiyar ilimi na ilimin da ba a rubuta a littafi ba ba a rubuta a lauhul mahfuz ba zan sa a zuciyoyinku wa amakin sirri ku ne bagira bagiran asiri na fa antum nadiquna minni duk magana da kuke faɗi ni nake yi duk inda kuka je kuka magana ni nake yin magana adda'una ilai ku kaɗai kuke kira zuwa gare ni banda ku duk wanda yake kira zuwa ga kansa yake kira amma ku kuna kira ne zuwa gare ni wa ana lakum saboda ka ni naku ne wa antum bi kuna wani tunajikum ina kiran ko tunajuni kuna kira na wa antum amil mukashafa ku ne ma'abota yayin hijabi ko wannan ku iya kai kai shi ga al'arshi kawai wa alul muwanasati ku ne abo ababan tsede cewa da ku almutahakkamuna fil mamlakati ku ne alƙalan gwamnati na sai za ka ce gani irin su ka je wurin ka je nema wani ka ce mun baka in ka karo ya ka je ka je wai sun bayi an gama yi wa ahlul kususi ku ne ma abota ke banta wasu kwatu ku ne tsarkakan bayi taballik anni ya sabi sai Allah ce to sirri fa kadi ka gaya wa halitta ana ladihu al khadiru fafham anni wa ballig ma sami'ta minni wa kun bi ibadi ghafurar rahiman ثم ردني فرجعت إليكم فافهم يا أبا الكافي ما ذكرت لك wannan abin da sama kawo saboda a karanta karancen da yawa za a zo yanzu shi Ibrahim ya ce lan na muta wa lan na haya mu ne mutanen da har abada ba za mu mutu ba ko ba za mu rayu ba wanda bai sani ba sai dauka wani abu ne daban Allah ne fa ya ce wala tahsabanna allazina qutilu fi sabilillahi amwatan farko zato waɗanda aka kashe su wurin yaƙi matattu ne a lura fa maganar bici an ce wanda aka kashe ai kai ko matacce ne za ce kuma karka zaci matacce ne an kashe shi ba a kashe shi ba to mun mutu ba mu mutu ba muna mutuwa da annabi Muhammadu muna rayuwa da Allah mu ne waɗannan mutane to saboda haka shine dalilin da yasa muka hawaita wannan saboda kar mutum ya ji ana magana ya ɗauka ko wani abu ne daban wanda iza ba Allah to shi ya mone karka za ce ayin muna yin abu ne ba dan wuta ba ba dan aljanna ba mu ba duniya ba ba lahira ba ka ce ya za a ce ba lahira ba to ka ji abin da Allah ya akwai waɗanda an jarabce su da duniya akwai waɗanda an jarabce su da da lahira akwai waɗanda a lahiran an jarabce su da wuta akwai waɗanda an jarabce su da da da aljanna akwai waɗanda a duniya kuma an jarabce su da girma san girma akwai waɗanda an jarabce su da kwaɗayin abin duniya ga su nan iri iri iri to wanda ya tsayawa Allah to shi ne na Allah ne amma kuma Allah ya ce zan aza mai bala'i bala'in da dutse ma ba zai iya ɗauka ba shi yasa ƙa'ida in ka shiga harkar shi Ibrahim in baka karkaɗe komai a zuciyarka ba za ka sha wahala a hannun halitta Allah amma in ka karkaɗe komai to in suka yi nufin su wahalar da kai sai su wahalar da kansu kai hankalinka kwance saboda haka shine wannan ala sai ya ce kowa iji da mala'iku da rauhanai da aljanu da kowa dukkan halittar Allah su saurara su ji wannan bayani al-muktaru abin zaɓin halitta annabi Muhammadu bajali ya ishe ni duniya da lahira duna sawaihi koma bayan waninsa ba ruwana da wuta ba ruwana da aljanna ba ruwana da duniya ba ruwana da lahira na zaɓi annabi Muhammadu duk inda yake kuma ina nan
ala kuma kowa i saurara iji al-mahmudu abin yabo sama da ƙasa bajali ya ishe ni ma asha aishu kuma matuƙar mai rayuwa yaron zai tabbatar annabi Muhammad ya ishe ni ba na faɗi ba laysa bil yawma khalilun ghayru ma minka atani sai Ibrahim yana fuskantar halitta Allah farko na marinsa saboda tausayin su da yake ji yana so ya tsamo su daga hijabi na samuwar su tabbatar da su cikin hasken samuwar Allah sai wauta sai zagi sai kalafi sai kabi sai Ibrahim ya juya musu baya shi kenan daga nan kowa ya zama bawan da ba don wannan juya bayan ba wani ma sai ce abokin sa to ma da aka juya musu baya aka fuskanci Allah in ka zo ma ko baka isa ka ce kai abokin sa ba saboda zaka ga wanda suka fita komai da darajar da komai in kuɗi kake ji za ga wanda suka fita sun yi sujada a wurin wanda suka fita ilimi sun zo sun yi sujada a wurin waliyai kuɗubai sun yi sujada a wurin shaidanu ƴan ta'adda ma sun yi sujada ko da ka duk abin da kake ci sai Ibrahim shine ainihin ko da ne ka zo an titi eh ba Kano ba
zalabibu sai ya ce kaga wannan masoyi nawa annabi Muhammadu ina nan a zuciyata
fajishu saboda haka mai aibatawa fala yaqdish wadiya ba zai iya aibata abin da yake cikin zuciyarsa ba duk zagin duniyar nan sai zagi ya zagi amma asirin da ke zuciyarsa wane kai eh kuma in kai zagin ma irin ka dai za su yi dan shi na Allah in aka zage shi kaga mutum ya to dama shi ma irin wancan wanda ya zage amma na Allah zai yarda a zage na Allah in kaga an yi zage ko an yi kage take kai karaf to dama kai ma shaytani ne, irin wancan ne wanda ya magana amma na Allah zai yarda da irin wannan zamani sai Ibrahim ya ce zamani na rasulullahi sunan shi rasulullahi sunan zamani na kenan rasulullahi wa hawa makanuhu kuma manzo Allah shine martabar zamani na makano matsayin zamani na saboda haka shi yasa kake gani komai a zamani na baya wahala sai kaga yaro dan shekara talatin ya fi ya ta da gini shi da kai ya fi- alhali da sai dai igada in kaga yaro da gida da wurin iyayen sai igada to yanzu kaga yaro ya zama shugaban kasa yaro ya zama gwamna yaro ya zama dawudiya yaro ya zama wali kudi bi ma zamanin shehu ran bayuwa da zamanin kamun bayyana shehu ran bai yi ba amma zamanin shehu kowane abu da ka sani ana samu kuɗi yara na yi ilimi yara na yi wani taka yara na yi kowane irin matsa- matsayi yara na yi ba haka yi shi yasa ba a so mutum ya shiga daga cikin irin mutanen da za su rika ware wani abu a ce ai sai suwa ne na sha biyu sai a faɗi makan ya ce wai ai kamar shi Umar Hutu ya ce kaza ko shi wani kaza in ban da shi ba wanda ya isa faɗi wannan na sha ji a wannan zamanin ma akwai masu faɗi irin wannan kuma in ba su yi hankali ba kimar Allah za ta tabbata kan Allah ya kiyaye sai mutum ce wai in ba innal fadla fa biyadin lahi ahum yaksubuna rahmatar rabbik Allah ce wai ka tambaye su su suke raba ramar ubangijin su ne za su ce in ba wannan ko in ba wannan so da ka saki falalar Allah kowane mutum Allah zai iya bashi abu kowane mutum shi ne dalilin da yasa aka hana zagin mutane ko ka ga mutum yana ba ruwan in za ka mai nasiya ne mai nasiya in ka je ka zage shi to za ka haɗu da fushin Allah ne
wa zalika sai ce wannan kuwa hisnul abdi kasancewar manzo Allah shine sirrin zamani na shine martabar zamani na sai annabi sai i kasance hisnul abd annabi shine katangar wannan bawa in rashe ra'ishu idan ne harbi yayo harbi sai annabi kai mu harbi ba zuwa wurin mu in ka zo kai harbi kai bama bamai kai barin wuta ka gama dariya da ka je gida sai da yayanka da sun mutu ka harbe su ومن راش نهوي سهمه فهو رائش الى نهره فلينظر عند القوادي sai wace duk wanda ya ja kibiya zai harbe mu kar wanda ya hana shi ku bashi yana harbi za ga ya faɗi ya harbi kanshi
khalifatu rabbil arshi sai wace manzo Allah shine khalifan ubangijin al'arshi wa huwa aminuhu manzo Allah shine aminin ubangiji
al faraishu an ciwo ya ce shimfiɗu na sama da na ƙasa asai bakwai kenan da sammai bakwai su ne alfara'ish asai bakwai da sammai bakwai
wa qad khada'at hakika da sun sunkuya li ahmasai domin digadigan manzo Allah ya taka su san da ya Isra'ila da Miraji annabi ya wuce kasai bakwai ya wuce sammai bakwai al'arshi ma ya sunkuya annabi ya taka shi da annabi ya ji al'arshi ya tsuguna zai cire takalmansa Allah ya ce menene za ya ce ubangiji zan ketare al'arshi da shi sa zan cire takalmi Allah ya ce taka shi shi ma dan kai na yi shi
wa shamsul huda sai ya ce manzo Allah shine ranar shari'a zaitul ida annabi shine zakin makiya asalun nada annabi shine zatin baiwa wa hu shafi'u in baka sa annabi ba shine mai ceto yawmal qiyamati ranar alkiyama na'ishu murtafi'ul qadari shine na'ishu mai madaukakiyar daraja
sanayi alayhi yabo na bisa annabi kad kafani hakika ya ishe ni fasalliyan yace kai salati alayhi bisa annabi ila al-abadi har zuwa abada fa haya ita wannan salati da kake ji muke cewa ayi al-ma'aishu wato rayuwa tana yin daɗi ne a ciki da salatin annabi ne rayuwa take yin daɗi in mutum baya salatin annabi rayuwar shi ba za ta yi daɗi ba. shine shi ne fayil ma'ayi wannan salati shine daɗin rayuwa
عليه صلاة الله ثم سلامه قدمت رسول الله سوقا مهادسا قبلت وردت الوداد أمانة رفعت لي ولو بذكر سامية وقلت أماما أرقت لي ذكر المصطفى شغفا به أنا معه كريم كان فأرتعت نتبع الفجر في روضي واسبه بمرتعي وانسلم أجدي فيا لك من مرعى هناك ومرتعي عيد بينه حديثا ويمعن دون الدار سموها ريدي لسان وعالم من جمع يا محمد عبد الله يا محمد حميد عليه صلاة الله من جمع يا عليه صلاة الذات بالذات ودعا
قد أرى فيما تدري من العالي دائما دخول المحبوب في موادسا حرف الخاء
jihar fulkhari خدمت رسول الله
shehu radiyallahu ta'ala ya ce na hidimta wa ma'aikin Allah شوقا ba dan a biya ni ba saboda tsabar kauna kawai nake yi wa annabi hidima ba dan a saka mun ko a biya ni a yi mun wani abu ba shauƙan saboda kauna ne محادثة muhadisan ina mai tattaunawa da shi
به wato muhadisan bihi ina mai hira da annabi da rana سامرا kuma ina mai hirar dare da shi da rana da shi muke hira da daddare kuma da shi muke hira في ذكره wato a cikin ambatan shi muke tattaunawa da shi ومنافسة kuma ina mai tattauna da shi cikin asrarul gaibi eh ina tattaunawa cikin abubuwa na halala Mm.
وربي yaushe na rantse da ubangiji حملت na ɗauki أمانة amanar Allah na ɗauki khalifanci inni ja'ilun fil ardi khalifa to ni ne wannan eh saboda haka na ɗauki wannan kuma na rantse maka da ubangiji ni na ɗauki بالوداد kamar an ce to shi ya aka ka ɗauki wannan amana sai ce dilwi dadi da soyayya na ɗauka ba da wani aiki ba shi yasa yan uwa mu rika lura da wannan karatun kar mu ɗauka wani irin wannan karance karance wani tatsuniya ne duk abin da yake ji ka rika rikewa wannan harkar harkar soyayya ce in ka fi mutum soyayya to yi ta hargaji in mutum da ka yi soyayya ka fi shi ko zai mutu saboda ka harkar soyayya ce sai abin da shi ce Allah ya bani zaka ja ce dirwi dadi ko ce bi hubbi rasulillahi da san annabi na samu ba da wani abu ba saboda ka soyayya ita ce komai ka nema ka rike soyayya ta fi kowane irin abu saboda soyayya ake samun komai ko ranar aljama annabi ce almar'u ma'a man ahabba ba da wani abu ba
وآدا sai ya ce da kuma alkawari ورائيها sai ya ce na fi kowa kula da alkawari Eh, na fi kowa kiyaye alkawari ولم ألف ناكسا har abada ba za a taɓa samu na ina ne warware alkawari ba kare kuwa ana ɗauka irin wannan alkawari wai a ce ai ai alkawari da kai ai lokaci na cika za ka ba wannan ake magana alkawarin halara ake magana in wannan ya cika wannan ma ya cika ko bai cika ba ma ya cika Eh, saboda Allah alkawarin Allah ka manta da alkawarin halitta to alkawarin su su ma ya cika amma saboda alkawarin halitta ka manta da alkawarin Allah ka zama bature ke
رفعت sai ce na ɗaukaka جبال حبي tutar soyayya ka ji ko ba tutar wani abu ba na daga liwa'ul hamdi liwa'ul liwa'ul hubbi tutar soyayya والذكر kuma na daga tutar la ilaha illallah na daga tutar soyayya kuma na daga tutar zikiri da zikiri da soyayya
ثانيا madaukaka na ɗaga na ɗaga shi sama wato ko daga ina a yau zaka hango soyayya ko daga ina zaka hango la ilaha illallah وقد ربت هماما yace hakika na hore mutumin nan mai tsananin himma duk himmarka zalika mun bayyana shi Ibrahim kai shekara 30 ko 40 a halwa ko kana ta halwa ko to da shi Ibrahim ya zo shi ya sake horar da kai himmar da baka santa ba sai isa ka kai halwa amma cikin kasuwa kaga wannan himma ba ta wasa ba ce. mutum ne yana halwa amma yana cikin ku za ku ta ganin shi kuna mu'amala amma halwa yake sabanin halwar da ake shiga daki a kulle an shekaru a shi zai zauna a ita amma baya tare da ku ko ba ku sani ba to shi ibrahim shine wa qadrutu hammaman na hore mutumin nan mai tsananin himma na fuskantar da shi zuwa ga halara ومن كان حارسا da kuma manoni kamun bayyana ta mutane sun shagaltu da sana'a gowa suna can gona suna ta noma sai ga shi bayyana ta manoman nan da yawan sun zama siddi yawan sun zama kudubai na hore su kuma na miƙa wa Allah حرست sai ce na rasa bacci بذكر المصطفى saboda ambatan al-mustafa sallallahu alaihi wasallama tun daga isha'i har asubahi bana yin bacci saboda tunanin annabi Muhammad ina zaune kawai ina salati
شغفا به shagafan bihi saboda tsananin kauna zuwa gare shi ونام خي wani dan uwa da yake tare da ni yayi bacci كان عندي wanda ya kasance a wurina muhajita yana hira da ni wannan ishara ce a halaran wa namu ukhayyun kana indi muhajisa duk inda mutum ya kai da girman walita a lokacin da ake magana wannan mukamin da shi yake magana tsakaninsa da annabi ko mun girman wali yayi bacci ba wani wali da zai ce a gabana annabi ya masa kaza ba wanda ya sani
faqta tunzibal fikri yaushe ina kiwata ingarman dokin tafakkuri ingarman dokin tafakkuri ina kiwata shi
fi rawdi wasfihi a cikin dausayin sifar Allah Muhammadu ingarman dokin fikiri to ina kiwon shi a cikin dausayi dausayin kuma na sifar Allah Muhammadu wannan babban magana ce saboda haka sai ma abota unsu akwai wasu abubuwa waɗannan wannan tafiyar nan da ake gani ba ta ahalun layi ana an ce ɗariƙa din nan da yawa abubuwan da yasa kake ganin rudani da abubuwa yake faruwa saboda rashin tsayawa akan qawaidul hada ta tafi ne akan mahabba da unsu tsaba soyayya da ibi kuma mutum ya zauna dinga tawakkuli cikin halar Allah zikiri salati zikiri salati da san komai ba sai ya ba gaba da kowa ba jayya da kowa to saboda shi dan bai bari a zauna lafiya shi ne sai dinga kawo rudani ta kawo rudani ta kawo rudani shi ne shi to ni na kiwata in garman dokin tafakkuri na cikin dausayin sifar Allah Muhammad bi martai unsin sai ya ce bi ma sai unsu a cikin makiwata tana tsuwar zuciya unsu ebe kiwa da Allah wato halara ce ta shuhudin jamalar zatin Allah ita ake kira hadratul unsi idan mutum ya shiga zai dauka ita shan kiyama ko da minti ɗaya ne mutum shiga daftar ulf wallahi zai ga gashi an tashin alƙiyama kowa ya tafi an gama komai zai samu shuhudi na jamalar halar to shine shi wace a cikin dausayin wannan halara ta natsuwar zuciya da ɗaya da kewa da jamalar zatin Allah aisha to ce mabannaci wato shedan kenan lamma ajisti bantar da shi a cikin wannan halarar ba duk wanda ya shiga wannan wurin ba shi ba shaidan sai ya ban kwana kuma in dai mutum ya je wannan wurin to shi kenan shaidan ya bashi kuma fa ya laka sai ya ce kai malam ka zo ka ga abun mamaki min maran wato min mar'an daga wannan abin ciwo hunaka a wancanan ka halara wa maksain da kuma ainihin wurin ciwo din maciwatar fa fahidin ai malam ne kwarjini ne halara shi ma abin ciwo wato ma'ana tafakkurinsa shine tabbata da ake ciwo din an gane ko hadratul unsi halar shuhudin jamalar zatin Allah kuma ita ce marka'in din to fahijin ne akwai kwarjini wurin hamainahu wanda muka rike shi hamainahu yani ittakhadnahu himan mun mai da wurin ya zama shine wato ainihin wato wato shinge
qadiman wa tun azal zuwa abad kadiman wa hadisa fadan Allah halarar tsiri cewa da ainihin wato jamalar Allah nan ne muka rika ta zame mana ainihin wato makiwata tun azal kuma har abada ba za mu fita a wurin ba muna nan
kan mu'abidihi yace kaga shakar kamshin jikin Allah Muhammadu wa yaman shi ke bada madadi lisani da ainihin dan annabi Adam dan annabi Nuhu da ake ce da shi samu eh wa hamin da kuma dan annabi Adamu na annabi Nuhu na farko da ake ce da shi Hamu thumma man kana yafisa sannan kuma karamin dan annabi Adam Nuhu da ake ce da shi Yafi shi Samu shine na tsakiya abin da yasa shehu ya fara kawo shi saboda shine baban annabawa shi Samu kuma Laraba daga wurin daga tsatsansa suke kuma annabawa ƴaƴansa ne mutanen Yaman baki ɗaya ƴaƴansa ne Adawa ƴaƴansa ne Samudawa ƴaƴansa ne kabilar Tasmu ƴaƴansa ne Jebisu ƴaƴansa ne Fursu ƴaƴansa ne shi ne wanda shekararsa ɗari shida kamin yau fati sai dai shekara ɗari shida sannan yau fati to sannan shi kuma shi shi hamu shi ne ɗan annabi Adamu babba wato akwai hikayoyi da bayan Allah suke kawowa wasu sun ce wai shi annabi Nuhu wata rana yana kwance sai wani abu sai iska ta ɗauke rigarsa shi kuma Hamu yana kallo bai ɗauko ya rufe shi ba to da ibarka sai bai ji daɗi ba sai ya masa addu'a da ya fi kowa kyau a cikin su, sai ya zama baki shine da ya ji su da samu sai suka ɗauko rigarsa sai suka rufe masa suka ɗauko mayafi suka rufe masa jikinsa to da yawa waɗansu arwaya suna cewa to shi wannan shine asalin ainihin baban baƙaƙi amma ni fa ina ina gefe eh da mazari bare mu a to haka kawai ina cikin baƙaƙen ba to an ce wai shine ainihin baban kabilar baƙaƙe da kuma kiftawa mutanen Afirka duk ƴaƴansa ne shi shi wannan shi hamu din nan ƴaƴansa ne to sannan shi ya fi su shi kuma shi ne karami wato dan annabi nuhu shi kuma shi ne wato baban mutanen rumawa ke mutanen ƙasar ru da sakaliyawa da burjaniyawa da asbaniyawa da mutanen andalus sel duk waɗannan ‘ya'yansa ne da jalalikawa da mulakidawa da turkawa da ya juju da ma juju da yunaniyawa duk ƴaƴansa shi ya ji su duk daga tsatsansa shi ne cewa ya ce to kamshin jikin annabi shi yake ba waɗannan madadi su suka haifi duniya sai ibrahim wayam an tsula dahari shammu arijihi lisanin wahamin kuma man kane ya fita to kamshin jikin annabi da yake shaka sai sa suka iya haifan duniya saboda bayan wafatin annabi bayan ruwan dubana waɗannan su suka yaɗa duniya da Sunan dari.
tsawon zamani waɗannan su suka yaɗa duniya Muhammadu.
sai wace abin yabo sama da ƙasa Abdullahi.
shine hamilul ismil azimil azam al kabir al akbar al makazun al masuni Ahmadu.
mafi godiyar halitta Hamidun.
hamidun mai yawan godiya ga Allah Alayhi salatu Allahi.
salatin Allah ya tabbata gare shi Masna.
wato a matsayin sana wato masna wa salisa shine wa aidan ara ainihi tushbihu ainahu wa aidan kuma a rana ga ainihi annabtarsa nubuwarsa da wilayarsa tashbihu ainahu tana kama da ubudiyarsa shine ma'ana wa aidan kuma a ra'ayi ainihi na ga nubuwarsa da wilayarsa tashbihu ainahu jamala ta yi kama da ubudiyarsa wurin jamala to shine saboda me arifi tara hankalinsa wuri ɗaya sai shi yake fa'altul fi da ahmad bin sunna saboda ka tara hankalinka Ahmadu shi kadai ne kawai to shi ne ce masna wa salisa salatin a yi shi biyu a yi shi uku uku a yi wa annabta a yi wa walita a yi wa ubudiyya shi ne masna wa salisa salatin fata jami'i shi ne ma'ana wato duk abin da yake cikin halaran nasu to a zuba shi a cikin nafsu abin da yake cikin malakutu a zuba a kalbu abin da yake jabarutu a zuba a hankali abin da yake cikin malaka lahutu a zuba a ruhi wanda yake cikin hawuta a zuba a cikin asiri asirin na ne nafsin da kalbin da hankalin da ruhin da asirin na ne na annabta sannan kuma nafsu da kalbu da ruhi da da da hankali da asiri na walitta sannan kuma nafsu da kalbu da hankali da ruhi da asiri na ubudiyya arifi sai ya bar wani sai ya ci abinci sai ya kyale wanda ya yi kudu
Alayhi salatu zat.
to salatin zati yani tajallin zati tabbata Zati.
da zati salatin zati da zati shine haƙa qadrihi ke in baka gane ba haƙa qadrihi wa ma qadarullah haƙa qadrihi eh zati da zati Radaha.
ita kadai Alayhi.
tabbata kan annabi Wa ya'alu garami.
garani bege na wai alu ya daukaka Nafisa.
ina ne tattauna da manzon Allah Fil madayi.
ta hanyar yabo wannan diwani Ya tsati ma tadri.
da ninkin ninkin abin da take gudanarwa ita salatin na tajalliya na mala'iku ka san mala'iku bidiyoyi ne suke faruwa in an yi salati to shine shi yace ki ad'ati ma tajri da ninkin ninkin abin da salati ke gudanarwa na miliyoyin mala'iku Min al'ani.
tun daga yanzu Da'iman.
fitir Wa ma tuttu.
matukar nayi kauna Min mabobi.
zuwa ga abin soyayya ta annabi Muhammadu Mahadisa.
ina mai hirar dare Fihi.
a cikin shi shi kenan haka qadrihi wa miqdari al-azim alhamdulillah kaɗai za mu za a amsa mana cewa idan ana zauharan aka zo na goma sha ɗaya mutane kan ɗora hannunsa a kan gwiwa wani ɗan uwa yana cewa wai lokacin da sahabban shi a mafi jami radiyallahu ta'ala anhu suka kai na sha ɗaya sun fito to dan yin ladabi sai suka yi haka to in ba haka bane menene ƙarin bayanin malam
shi ɗora hannu a gwiwa yana daga cikin adabu ne, ba sharafi ba ne dan akwai abu yanzu kamar shan taba duk cikin adabu ne. akwai sharuɗan da ba wai an an ce su zama wajibi ba ne. a ladabi ne yanzu tunda an ce annabi ya san warin taba to shi kenan sai a ce, amma ba za ta kuma in mutum ya sha baya ciki ba akwai wanda ya fika mahabba ya fika komai ya fika sai dai da abu daya in ya tabbata akai kuma shi bai yarda da wannan magana ba to ya fita amma misali yayi yayi ya bari abin ya gagara to ya ka tuba ya sai ba kuma shi ma daukar hannu yayin da aka ce sun gan shi ne to kai ma in ka gan shi ka ga shirka ne haka in kuma ma baka gan shi ba ka yi imani shike nan shike in kuma baka yi ba ni ma daidai yayi daidai saboda ka ba sharadi bane wai dan an zo zuwa ta karfi a dauki hannu shi dai sharadi in aka zo aka fara wazifa ka zauna ka natsu tun daga farko har ƙarshe shi ne sharadi ba sai an zo jawara ko an zo na abu ba a san waje waje ba a san ana wazima kana hijita ba a so ana wazima kana shan ruwa ko kana taki ba a so ana wazima kana amsa waya ba a so ana wazima kana murmushi ko kana dariya ba a so ana wazima kana hararan mutane kana jin haushin wani a kusa da kai duk wannan ba su duk wannan wasanni ne saboda ko ake in ana wazifa natsu ka fuskantar da hankali ka sani sayyidul wujud yana wuri kurum ka su shiga daga cikin masu imani da haka wannan shi ne zai sa abin da mutum ke nuna ya samu abin da wannan babu wani sharafi
Fa'i a hadiya wanda za a tafi da shi zuwa kaula hannu kuma yanzu ma za a sake zazzagawa jama'a su bada
alhamdulillah malam shehu na kaulaha Allah ya saka da alkhair Allah ya bar mu tare da kai Allah ya bar mu tare da kai Allah ya bar mana kai Allah ya bar mu tare Allah kuma ya kara ma lafiya ya kara mana lafiya tare da ku kuma ina roƙon jama'a da Allah mu karanta fatiha daya wata kafa daya mu ma addu'a sharif mustafa Allah ya bashi lafiya Allah ya bashi lafiya Allah ya tada kafai shi a barka annabi alqur'ani Allah ya ba mu lafiya Allah ya ba mu lafiya marasa lafiyar mu da suke asibiti da gida Allah ya ba su lafiya ba su lafiya Allah ya kare mu da lafiya Allah ya taimake mu Allah kuma ya kara mana soyayya Allah ya kara mana soyayya Allah ya kara mana soyayya Allah ya kawo mu mu cikin soyayya Allah ya kara mana tarafi Allah ya kara mana madadi Allah ya kara mana kusa barkan annabi da alƙur'ani barkan shehu Ibrahim da Sufyan mun gode kwarai alhamdulillah lokacin ya riga ya abunan ya kawo jiki saboda haka ina dai ina dai tunatar da jama'a dai ina ganin dai nan ne karshen wata za mu aika da hadiyar mu insha Allah kamar yadda na faɗa muku a dama su daga wata za a za a zauna a yi ziyara a can kola to muna son dai zuwa talatin ga wata ko zuwa ɗaya ga wata sai mu aika da hadiyar namu zuwa ga abunan na kiran kowa da kowa duk wanda yake abunan bai abunan bai ya fada ko da naira goma ne ka hidimta mu shehu ibrahim ka gani man istaqdamna qaddamna ibrahim ya faɗi haka nan saboda haka duk wanda ya hidimta mu shehu ibrahim wato ba abin da zai gani illa wato karuwa kawai zai gani saboda haka Allah ya taimake mu baki daya Allah kuma ya karbi duk dumomin Allah kuma ya albarkace mu Allah ya bamu albarkacin sa Allah ya kara mana soyayyen sa Allah ya kara mana soyayyen sa Allah ya albarkace mu baki daya albarkacin sa radiyallahu ta'ala anhu gode assalamu alaikum wa rahmatullah bismillahir rahmanir rahim فاتحة وصلاة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي والصراط المستقيم وعلى آله حق قدره والمقدار العظيم يا رب بالذات وبالصفات وصل لنا في سائر الحالات ثبت قلوبنا على الإيمان وارزقنا العمل بالإحسان وانظر إلينا وانصرنا الدين أنت فوقنا وأدلينا وأننا ذرية مباركة تكون الله بلا مسارك وجازيا من كل من قد أحسن إلي من رب الجلال أحسن مصطفى الشكر يوم محسن خير الورى من قد فيه بالكوثر صلى عليه ربنا وسلم وفاد بالخير لنا وعما وفاد بالخير لنا وعما وفاد بالخير لنا وعما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله